صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin nabina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tare da sharhi na al'allama al-sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala sati da ya gabata muna cikin sharhi na babul ithari wal muwasat mun karanci ayoyin da suka gabata kuma da bayanin da malam ya yi a kan nau'o'i na isa fifitar da wani abusa kai malam ya yi bayanin cewa isar ya kasu kashi guda uku kashi na farko wanda ya zamanto an hana al-mamnu' ya kawo misali wa huwa an tu'athira ghayraka bima yajibu alayka shar'an shine ka fifitar da waninka abin absa abin da ya zamanto wajibi ne a kanka a shar'ance fa innahu la yajuzu an tuqaddima ghayraka fima yajibu alayka shar'an nan bai halitta ba mutun ya gabatar da wani akan shi akan abin da ya zamanto wajibi ne a kansa ya kawo misali ومثاله إذا كان معك ماء يكفي لوضوء رجل واحد ya kasance kana da ruwa wanda ya isa mutum guda kawai yayi arwalla wa anta lasta ala wudu kai kuma baka da arwalla wannan wa hunaka sahibun laka laysa ala wudu'in wal ma' lak kuma kana da wani aboki wanda shi ma baya da arwalla sai dai wannan ruwa milkin ka ne naka ne لكن إما أن يتوضأ به صاحبك وتتيمم أنت أو تتوضأ أنت ويتيمم صاحبك ko dai shi abokinka ya yi arwalla kai ka yi taimama ko kuma kai ka yi taimama shi ya yi arwalla fa fi hadhihi alhal la yajuzu an tu'tiyahu alma'a wa tatayammam anta a wannan hali bai dace ba kai ka ba shi ruwa sannan ka yi arwalla ka yi taimama li'annaka wajidun lilma domin kai ne kake da ruwan wannan walma'u fi mulkika kuma wannan ruwa na ƙarƙashin mulkinka wala ya juzul udulu anil ma'i ila tayammam illa li adami kuma bai halitta ba a karkata ya zuwa a bar ruwa a yi taimama sai ga wanda ya rasa wannan ruwan فالإيثار في الواجبات الشرعية حرام kenan fifitar da wani a cikin abin da yake wajibobi ne a shar'ance haramun ne wala ya hillu baya halitta li'annahu yastalzim isqata alwajib alayk domin wannan na tilastar da saryantar da wani abin da yake wajibi a kanka qismu thani kaso na biyu na fifitar da kai wa huwa al-makruh shine wanda aka ki awil mubahu wasu malamai kuma sun ce ya halitta wa huwa al-itharu fil umuri mustahabba shine fifitar da wani abu sakarin kanka a cikin al'amarin da aka so a yi shi ne mustahabbi ne nam qala wa kad karihahu ba'du ahli al-ilm wasu daga cikin malamai sun yi kyamar wannan wa abahahu ba'du wasu kuma sun halattar da shi lakin tarkuhu aula la shakka sai dai barin irin wannan shi yahi ko shakku babu illa li maslahatin sai dai in akwai wani wata maslaha wadda ta za ta jawo alkhairi akan barin wannan da zaka yi malam ya ci gaba da kawo misali irin wannan qala wa mithaluhu an tu'athira ghayraka fi as-saff al-awwal alladhi anta fihi misalin shi ka fifitar da waninka akan sahu na gaba na sallah mun ga falalar da take cikin sahu na gaba yanda mazala sallallahu alaihi wasallam na cewa khairu sufufi rijali awwaluha mafi alkhairin safu na mazaje na farko to kana cikin safu na farko sai ga wani مثل أن تكون أنت في الصف الأول في الصلاة فيدخل إنسان فتقوم عن مقامك عن مكانك وتؤثره به أو وتؤثره به شيني كبر ونن صفو وندا كيكي تكين شي كبر ورنك كفيفي تد وننك أتكين ونن صفو نقبا فقد كرهه أهل العلم هذا واسمع لما سنكي كاما ونن وقالوا سكتي إن هذا دليل على أن الإنسان يرغب عن الخير سكتي إرن ونن طبيعة متن يهتدد تكن صفو نقبا يبراوا وني na nuni dalili ne a bisa cewa mutum bayya haɓɓa bayya gaugawa a cikin aikin alkhairi bayya san aikin alkhairi warraqabatu an alkhairi makruh shi kuma kyaman alkhairi abu ne wanda baya da kyau iz in ba haka ba kaifa tuqaddimu ghayraka ila makanin fadil anta ahqqu bihi min in ba haka ba ta yaya ne zaka fifitar da wani ya zuwa wurin wuri mai falala wanda kake cikin shi kai ka hi cancanta da shi domin kai ka fara zuwa a wurin ka barawa wani shi wa qala ba'd ulama wasu shashin malamai suka ce tarkuhu aula barin wannan shine yahi illa idza kana fihi maslaha su ba su ce ba makruhi ne sai suka ce a'a fifitar da wannan mutum ya fifitar da wani akan akan shi to barin wannan shi yahi sai dai in akwai wata maslaha kama law kana abuka wa taksha an yaqa'a fi qalbihi shay'un 'alayka wa tu'thiruhu bi makanika fadil fa hadha la ba'sa bi misali a ce mahaifinka ne ga kai kana cikin safo na gaba mahaifinka yazo kana jin tsoron idan ka tsaya a safin wannan na gaba shi kuma iya baya za a samu matsala za ka mabbe baka ba shi daraja ba to wannan babu laihi ka fifitar da shi a kanka a wannan wuri saboda wannan matsayi na ƙoƙarin samun maslaha wannan babu laihi kamar yadda Usman mai suka tsaye akan wannan gaba muka tsaya a sati da ya gabata قال المؤلف رحمه الله الشارح القسم الثالث ما لا يتي كسو نبي وهو المباح شيني wanda ya halitta. وهو المباح قد يكون وهذا المباح قد يكون مستحبا kuma abin da ya zamanto mubah ne an so a aikata na kasancewa mustahabbi wadhalika an tu'thira ghayraka fi amrin ghayr ta'abbudi misali ka fifitar da waninka a cikin al'amarin da ba na ibada bane ya halitta ai tu'athir tu'thir ghayraka وتقدمه على نفسك في أمر غير تعبدي مثاله مثال شيء أن يكون معك طعام وأنت جائع kasance tare da kai akwai abinci kuma kai kana jin yunwa wa sahibu wa sahibun laka ja'i'un mithlak abokinka hallau shi ma mai yunwa ne kwatamcin fa fi hadhihi alhal nan lafazi na hal kan kad yuzakkar wa yu'annas kana iya ce fa fi hadhihi alhala ko kuma ka ce fa fi hadhihi alhala a wannan matsayi idza athartahu fa innaka mahmudun ala al-ithar in ka fifitar da kai da shi a karan kanka to wannan za a ma godiya akan wannan fifitawa da kai ka fifitar da shi a kanka li qaulillahi tabaaraka wa ta'ala dalilin fada Allah wanda albarkacin shi suka yi waita wa ta'ala ya daukaka fi wasfil ansar a cikin kamantar da ya yi ta mutanen madina Allah na cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Allah ya yabi mutanen Madina da wannan tabi'a ta fifitar da wasu da wasu akawunansu su ne wa'anda suka rigai suka yi kaka gida suka zamna a madina gabanin muhajirai su zo sun yi imani gabanin masu zo yuhibbu na manhajar ilayhim suna son wanda suka yi hijira ya zuwa gare su ana nihin mutanen makka wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu kuma ba sa samun wata damuwa a cikin zukatansu na abin da aka ba muhajirai ba ba ansar ba wa yuthiruna ala anfusihim bugu da kare suna fifitar da wasu absa kawunansu walau kana bihim khasasa ko da dai suna da matsananciyar bukata da abu wa wajhu itharihim ala anfusihim anna almuhajirin lamma qadimu almadinata تلقاهم الأنصار بالإكرام والاحترام والإيثار بالمال ɓangaren da mutanen madina suka fifitar da ka akan kawunansu wasu cewa muhajirai lokacin da suka zo madina mutanen madina sun tarbe su da karamci da girmamawa da fifitar da mutanen muhajirin a kansu da dukiyoyinsu hatta anna ba'dahum yaqulu li akhihi al-muhajiri har sai da aka wayi gari ɗayan su zai cewa dan uwan shi na imani wanda yi hijira bahajiri in shi ita an atanazala an ihda zawjatai laka fa'altu in kana so zan yi hakuri da ɗayan mata na guda biyu in bar ɗaya in bara maka aure ta duba ka gani matsayin abokantaka ta imani ta gaskiya mutum ya aure da mace ya ce ya saka ma ita ka aura يعني يطلقها فيتزوجها المهاجر بعد مضي عدتها shine mutum wannan ba an sare ko mutumin madina ya saki matar wannan matar shi ce ya barawa muhajirai in ta kare idda ya aure ta wa hadha min shiddati itharihim radiyallahu anhum li ikhwanihim al muhajirin mala yace wannan na daga cikin tsananin fifitar da ‘yan uwansu muhajirai a kawunansu, wanda dukansu wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare su. Wa ƙala ta'ala haka Allah maɗaukaki na cewa, wa yi ta'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, suna ciyar da abincinsu tare da cewa suna son wannan abinci, ala hubbihi. Ba wai don ba sa son wannan abinci ba suke bada shi, suna ba miskini, suna ba marayi, suna ba wanda ya zama to dan fursuna ne fursunan yaki ya'ani yut'imuna at'ama wa hum yuhibbunahu miskinan wa yatiman wa asira suna ba da abincin su alhali suna son wannan abincin suna ba miskini da maraye da wanda ya zama to fursunan yaki wa yatrukuna anfusahum suna barin kawunansu duba ku ga wannan kyakkyawar kyakkyawar tabi'a sabanin irin ɗabi'un da suke yaduwa a yanzu cikin musulmi ba wai ya fifitar da wani a karan kanshi ba a'a iya kyama ma ya zama to kai ka samu alhali shi ya samu kuma wannan muguwar ɗabi'a ce wadda wajibi ne a yi ƙoƙarin barinta qala wa yatrukuna anfusahum hadha aidan min babil isa wannan ma ya zo a cikin babi na fifitar da wani absa karan kai قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى, رحل إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء فقالت لا إلا قوت صبياني قال عللهم علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج wa arihi anna na'kulu fa qa'adu wa akalu ad-dayf wa bata tawi'aini falamma asbaha غدا غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من سميعكما بضيفكما الليلة نعم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنسى من حديث أبو هريرة وند ما في رجاء سنن عبد الرحمن بن صخر وند يدالة تقار تبتا قريش يجي ونمتن يازو wajen annabi wanda tsirayen Allah da amince su ƙara tabbata gare shi faƙala ya ce inni mashhud ni gajiyayye ne wahalalle ne na wahala na gaji ba arsala ila ba'd nisa'ihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ya zuwa wata daga cikin matan shi faqalat wallazi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma ne ya tura a kawo mai abinci ta yi rantsuwa da wanda ya aiko shi da gaskiya shi ne Allah maɗaukaki ba ta da wani abu wanda wannan baƙo zai ci koma bayan ruwa. Thumma arsala ila ukhra haka ya aika ya zuwa wata daban faqalat mithla zalika ita ma ta faɗi kwatamcin wadda waccan ta faɗi ba ta da komi sai ruwa hatta qulna kullu kulluhunna mithla zalika dukkan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka wadi wannan kalma ba mu da komi sai ruwa la wallazi ba'athaka bil haqq muna rantsuwa ko ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya ma indi illa ma kowace sai da tawadi wannan kalma wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ce man yudhifu hadha al-lailata wane ne wanda zai bakuntar da wannan a wannan dare ku zama to ya dauki nauyin bakuntar shi wa qala rajulun min al ansar sai wani mutum daga mutanen madina tunda muna cikin babul ithar kuma gashi ɗaya daga cikin mutanen wani sahabi daga cikin sabon mazala sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ana ya rasulullah ni zan dauki bakuntar shi fantalaka bihi ila rahlihi wannan mutum sai ya tahi ya zuwa masaukin shi gidan shi fa qala limra'ati sai cewa matar shi akrimi dhaifa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ki girmama bakon manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi wa fi riwayatin ya zo a cikin wata riwaya qala limra'atihi riwayar da Imam Muslim ya fitar da ita a cikin ashriba kuma lafzin wannan nashi ne Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin manaqibul ansar na'am qala hal indaki shay kina da wani abu iya nihin kina da wani abinci fa qalat tace la illa quta subyani bani da komai sai abincin yarana qala allilihim ta'lili shine ki daukar da hankalinsu da wani abu bi shay'in wa idha aradu al'asha in sun buƙaci abinci fanawmihim ki musu dubara hasu ki bar ki musu ki kwantar da su hasi barci wa idza dakhala dayfuna idan bakon mu ya shigo fa atfi israja ki kashe fitila wa arihi anna na'kul ki kamar ki kwatanta mashi kamar muna cin abinci mu ma fa qa'adu wa akala dayfu suka zamna bakon wannan ya ci abinci wa bata tawi'aini suka kwanta suna masu yunwa suna cikin tsananin yunwa falamma asbaha lokacin da aka wayi gari gada ala nabi sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin madina sahabi sai gauye jijjihi ya shi wajen mazala sallallahu alaihi wasallam faƙala laka da ajiballahu min sani'ikuma mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan sahabi tabbat Allah maɗaukaki ya ji mamakin abin da kuka aikata bi zaifi kuma game da bakon allaila a wannan dare wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka fitar da shi malam ya shiga cikin sharha qala zakara al muallif rahimahullahu ta'ala fi bab al ithari wal muwasat hadha al hadith al azim al ajib malam wanda ya wallaha littafin nan wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ambata a cikin wannan babi na fifitar da kai muwasat da ɗebe kewa ya ambaci wannan hadisi mai girma na mamaki allazi yubayyinu hala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake bayanin halin manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi wa ashabihi da sahabban shi haythu ja'ahu rajulun fa qala ya rasulullah inni mashhud lokacin da wani sahabi ya zo mishi yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni majhudi ni mabukaci ne ko gajiyayye ne ya'ani mujhadun min al-faqri wal ju' mutum ne wanda talauci ya mun kaka gida da yunwa wa huwa dayfun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan ba mutumin bakon ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa arsala nabi sallallahu alaihi wasallam ila zawjatihi wahidatin wahidatin tilwa al-ukhra Azun sallallahu Alaihi wasallama ya aika ya zuwa matan shi ɗaya bayan ɗaya, ya tsaluha halin da hashe, iya tambayar ta tana da wani abinci, fakanat kullu wahidatun taqul kullu wahidatun taqul kowace daga cikin su tana cewa la wallazi ba'athaka bil haqqi ma indi illa al ma tis'atu abiyatin lir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malai yace gida tara ɗakuna tara na matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika laysa fiha illa ma a cikin wannan gidaddaji guda tara ko ɗakuna tara babu komai sai ruwa ma'a anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama law sha'a an yusayyira Allahu al-jibala ma'ahu dhahaban lasarat duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya so Allah madaukaki ya gudanar da duwal wasu su kasance zinariya da mazala sallallahu alaihi wasallama da ya gudanar da su to amma kuma duk da haka lakinnahu sallallahu alaihi wasallama kana azhadan nas sai da mazala sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine mafi gujewa dadin duniya fi duniya kullun kullu baitihi tis'a laysa fiha shay'un illa al-ma kinan buyut dukkan gidaddajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama guda taran nan babu komi na abinci sai ruwa wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama man yudhifu hadhihi hadha al-layla yani hadha ad-dayf ana nihin wannan bako fa qala rajulun min al-ansar ana ya rasulullah ana udhifu fa dhahaba bir-rajul ila rahli wa qala imra'ati hal 'indaki shay qalat la illa ta'amu sibyani يعني ليس عندها في البيت إلا العشاء لهم تلك الليلة كنان يجي باس دونا أبن سكوي سي أبن سندرين والنيارة فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تشغل الأولاد يوم رشوى النمشي تشغل تد والنيارة وتلهيهم تشغل تبديده حتى إذا جاء وقت الطعام tunawwamatkum har sai lokacin da lokacin abinci ta yi dubara ta sanya su barci wa atfa almisbaha ta kashe hutula wa arata dhaifa annahum ya'kulun ta kwatantawa wannan bako kamar suna ci ma'ahu fa fa'alat wannan mace ta aikata abinda mijinta ya umarni hadda atu subyana wa allalathum wa nawwamathum kinan ta kwantar da wannan yara ta kwantar musu da hankali ta musu dubara ta sanya su barci fanamu ala ghairi asha suka yi barci ba tare da sun ci abinci ba thumma innal asha'u lamma quddima atfa'at misbaha sannan lokacin da aka kawo abincin dare sai ta kashe hutula wa ra'atu dhaifa annaha ta'kul annaha ta'kul hiya wa zawjuha ta kwatanta wannan bako da ita da mijinta suna cin abinci wahuma la ya'kulani alhali basa ci fa shabi'a ad-dayfu wa bata tawi'ina yani ghayra muta'ashshin ikraman li dayfi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan suka kwanta ba su ci ba abinci suna masu yunwa ba dan komai ba saboda girmamar da bakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma innahu asbaha فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قد عجب من صنيعهما تلك الليلة والعجب هنا عجب istihsan kenan nan mamaki na kyautatawa ne istahsana Allah azza wa jalla sani'ihuma Allah madaukaki ya kyautatar da aikin su tilkan laila a wannan dare fa fi hadha alhadith min alfawaid ma yali ina cikin wannan hadisi akwai fa'idodi wanda za su zo kuma za mu yi hakuri har sai darasi na gaba insha Allah za mu ambaci wannan fa'idodi kamar yadda malam ya jero su abinda muka wani daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am Allah sa na'am limanci na da sharadi na farko dai ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta wanda ya dace wa mutane limanci wanda yi su karanta alqur'ani mai girma ko har da ce shi in mutanen sun zo daidai a wajen al'amari na har da da fahimta da sanin alqur'ani karanta alqur'ani sai a duba wanda yi su sanin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in wannan ya zo daidai ya ambaci hijira to yanzu da yake ba hijira bane sai aka ambaci wanda ya yi su shekaru amma kuma duk da haka ana duba lura tsakaninsu wane ne wanda ya yi nagarta mutumin da ya zamanto a ɗabi'ar shi mutum ne wanda yake kiyaye dokoki na Allah bayan wannan sun ga mutum sai zamanto shi ne ya dace yawa mutane sallah wallahu a'ala akwai hukula koyo da ake koyo da ake kuma na ga ta hambare sama da yawa eh haka ok ai ya yi kokari ba Allah. sai a hankali sai
Gracias.